سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي a muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatunmu a littafi na Nabiyur Rahama wanda muka saba gabatar da shi a ranar Talata da kuma yau sha tara ne ko ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da shida eh ne bakwai yau bakwai ga watan abba to bakwai ga watan hudu 2026 kuma kafin da gaba ta malam ya kama na takaitaccen jawabai dangane da siffa da kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama ya mana shimfiɗa cewa babu wani mahaluki da zai iya ƙididdigewa ya kama maka bayani gaba ɗaya na kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a kawo maka ɗan abin da ya samu saboda cika da kamalarsa ya fi ƙarfin wani ya faɗa masa fasa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam abin da yake daga gaba shi ya ce kamalu kulki bana cika da kamala na ɗabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duniya ba taɓa ganin wani ɗan adam wani mahaluki da yake da cika da kamala ba kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba ko ba za a yi ba shi kaɗai ne sallallahu alaihi wasallam dan suka ce wai malamai shi dan adam abubuwa ne guda biyu a takaice da yake ba shi burkewa da soyuwa a gun mutane daga ciki akwai surar jiki da Allah ya mar na halittarsa ko a ɗabi'ar da Allah ya dan adam yana son abu kyakkyawa haka ne ko yana son abu mai kyau mai kamala mai kwarjini mai burgewa Manzala kuma ya fi kowa wa na ka samu wani mutum kyakkyawa a sura kuma mai mugun hali sai ya kyankan maciji ga shi da kyau ga shi kuma da dafi ya kashe mutane ina fata an gane to zalla sallallahu alaihi wasallam suka ce duk wani abu da ke sa a so dan adam Allah ya masa kuma har ya ƙara masa yasa duk wanda ya ganshi dole yana sai shi sai dai yi mar da'a ne kuma sai wanda Allah ya muwafaka ya suka ce malamai a Qur'ani daga bakara har nasi babu wani guri da Allah ya ce kadai a so manzon Allah kadai shi ya fi karfin a ce a so shi saboda dole ne masu ka so shi kawai sai dai in ba ka gan shi ba sallallahu alaihi wasallam abin da nake ta faɗa a Qur'ani shine amar da'a amar da'a amar da'a saboda so na ɗabi'a kaɗai ba zai amfanar da mutum ba game da manzon Allah in bai mar da'a ba kila ka samu jiya daga cikin waɗansu sun ƙaunace shi sun taimaki ma da awarsa amma ba su mar da'a ba ba su rabauta ba ba samu aljanna ba saboda matsayin shi dole amar da'a na fata an gane da yahudawa suka tafi suke dukan kirki cewa ai su ne suka ce na hannu abu na Allah wa ayyuba aka zaka ta faɗa Qur'ani suka faɗa Qur'ani ko to sai Allah ya so ya ba ka amsa dan ya kare dalilin manzon Allah da kuma sahabban sa to ka gaya musu kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum in har kuna san Allah shar'i guda ɗaya ne duk wanda yake san Allah to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma manzon Allah sai Allah ya soka shi ne kadai Allah ya ce wa in tu'iu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul bala in kuka mar da'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shirya yace man yu'ir rasula faqad yata Allah duk wanda manzon Allah da'a to Allah ya da'a kai kaga da'a aikin ta mana biyayya biyayya umarnin da ya fada umarnin da ya bayar duk wanda ka sani ka ji ka aikata gwargwadon ikon da ka samu hannun da manzon Allah kuma ya ya hana ta hannu kai to sai ka rabauta ka samu ran tashin kiyama ka tashi a cikin mabiya manzon Allah ya maka maraba akan sirati ya ma jagora ka sauran alkausara mu shige aljanna insha Allah Allah ya sami mu manzon Allah sa'a har ƙarshen rayuwar mu daga cikin kamala na ɗabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na farko كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفتح اللسان من ذن الله الله يا كيفي شي da fasahar ya harshe ma'ana iya magana magana da gada ne ma'ana ne gurgulewa a daya ka san wani da zai jawabi sai ɗauki wajen awa ɗaya ta jawabi in ka samu wani kuma a minti goma duk jaban da wata yi zai haɗa masu mu duka gane a wani baiwa ce fasaha ce na fata an gane ya ce da balagatun ƙauru da kuma zama magana cikakkiya ta ba da ma'ana da ya faɗi kalma ɗaya baya buƙatar shari kowa zai gane me yake ne saboda basirar da Allah kimsa masa da baiwa ta musamman ya ce wa sihhatul ma'an sannan magana ta kuma da ke tana ba da cikakkiyar ma'ana cikakkiyar ma'ana kowa zai fahimci saƙon da yake so ya faɗa masa wani wannan baiwa ce mai girma da ga wani daga cikin malamai Allah bai tarin ilimi amma kuma da bai ya ba shi iya bayani ko ga ilimi amma ya tabbata da ya ci dogon magana kafin a gane kalma ɗaya ko biyu da yake so ya bada sabanta yace ina miki wa qillatu takallu manzo Allah sallama a cikin maganganunsa da jawaban da Allah ya bashi yana da idan abin da ya faɗa ba ta buƙatar sai a muka dogon magana ba ba zai ɗora maka kasa gane sai yake nufi ba da ya faɗa kowa ya gane da ya yi magana kowa zai fahimta amma kuma duk da haka aka rawaito cewa idan zai yi magana zai faɗi wani sako zai faɗi wani zuwa muhimmanci sai ya maimaita ta so saboda duk ko yaya kake diyan da Allah ya maka kwakwalwa da basirarka za ka gane me yake ne shi sa dan yana magana tare ba sa gajiya na ba ta an gane ba sa gajiya kuma zai bi mata jawabin har sau uku don ya kai maka cikakken saƙo ka gane me ake ne saboda Allah ba kwarjini wajen da yake da shi ba kowa ke iya tsayawa a gabansa ba yasa to da dama daga an rawato hadisi ga wani abu manzo Allah ya faru manyan sahabbai na jikinsa sun kasa mar magana ko wata ya tura azhar raka'a biyu kawai sai sallama kuma da rana cikin gari ba bulaguro ba kasalama bakari sayyidina Umar Usman Ali tun manya saban da suna a gaban shi amma babu wanda yake zala me ya faru kowa shi sai wani sahabi a dan baya karfin hadisi yace ya manzon Allah yau din an rage sallah ne ko kuma mantuwa kai Allah ce ba a rage sallah ba ban yi mantuwa ba ya manzon Allah lalle ɗayan biyu ya faru in ji sahabin yadda lallafin ɗayan biyu ya faru ba ga ni kuma sai zai fara tambaya sai tambaye kuma haka ne abin da ya da fara haka ne ai raka'a bi kai da kai kuwa ko ya samu damar yi mana magana saboda kwarjinin da Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam ko eh to haka manzo Allah yake kisa din da haka tunda ya sa akwai masu jin yan yana magana suna kwarjinin su yana hana su samu fahimci ma samu da za su iya da kansu to sai mai mutu har uku a salo kuma da kowanne daɗin murya da daɗin saƙon daga kowa ta mutum yake so ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da cewa kuciyar da wani ulkalim an ba shi dunkulallun kalmomi masu haɗar dukkan abin da kuke so ka sani Allah ya ba manzon Allah wata bai wadda ba kowa ba cikin annabawa zai faɗi kalma guda ɗaya ko biyu duk abin da kake so na dogon karatu dogon magana dogon kaza an haɗa masu a ci misali abun dan adam idan kana yin addu'o'i ka shiga cikin damuwa kana roƙon Allah ka tare ka wadanda da wani burin ka haka dogon abu ce ko ya Allah ya Allah Allah ka ƙara min jari Allah ka ƙara min lafiya Allah wannan yarinyar Allah fara doguwa tsiririya mai dogon hanci ya haka wani bayani ba ka suke ba samari ya Allah ko lokacin muna samari sosai sosai wani abu su maka cewa ya Allah jarar yarinya jarar mota don gida ya Allah sai nake kama tomato kalau har yanzu ka zama tomato kalau ta kake da zariya yana da awa garin nan shi ko ga Allah ba ji zaza kaga misali maza sai ka maka yace ga wata addu'a in ka faɗe ta duk abin da kake so a duniya da lahira da wanda ma baka sani ba ta hada su a ciki sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ka gama addu'a kar ka ƙara kowace ma duk abin da kake so Allah ya baka da alheri ka roƙe shi duk abin da haka neman tsari kuma na bala'i da sharri da fa'i ka rubuta tsaro ka ce ya ubangiji ka ba mu mai kyau a duniya na na mustajaba insha Allah to shi ne ɗabi'a da muke so magana yanzu a kai ɗabi'a ce tunda an cima gon karɓa addu'a ne ma ba lai tawai ƙarshen na kai kiran sallah ai sunna ne duk wanda ya mai kiran sallah zalla ce idan ka zo kiran sallah na kiran sallah ka faɗi duk abin da ya faɗa sai malamai suka fito maka da wadansu da na ƙarin bayani me manzala yake nufi suka ce idan ya ce Allahu akbar kai ma ka faɗa Allahu akbar in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to anan ko dole sai ka ce sallallahu alaihi wasallam kuma suka ƙara cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma ƙara cewa sallallahu alaihi wasallam saboda matsayinsa in yabo hayya alal guda biyun nan suka ce la haula wala quwwata illa billah na fata an gane yanzu an gama kiran sa dukkan bayan sa me yake kuma ya kamata ka fara yi suka ce da farko ba a zuwa da ka fara yi ba sai kai salatin annabi cikakke saboda an kira sunansa a kiran sallah har sau nawa to kuma sharadin sunansa ne dole kamar salati take Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kamar sai har zuwa ƙarshe har Ibrahimiya ko a ga daga cikin mai ban manzala yake cewa in kana so Allah karɓa addu'arka yace bihi yubda zikru jamilu ayu ne yubda zikru jamilu wa yubda da sunan manzon Allah ake fara dukkan wani addu'a kuma da shi ake rufewa in kana so Allah karɓa addu'arka saboda matsayin sabon Allah ma'ana kai salatin annabi in ka ta annabi kuma sai ka ce raditu billahi rabbana wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa nabiyya kunna allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salati alqa'ima ati muhammadin sallallahu fadila wa ba'athu muhammadin wa akhar kada haka nan ma ya inganta in ka tsara wancan da yazo shi ma yayi daga nan kuma sai ka roki Allah dukkan bukatunka kun karɓan addu'a ne a wanda ba da yake magana al'adun shi ne to tun daga rabbana atina to ka faɗa ka huta ma to dan adam din ne sabar yaqinin sa da ubangiji ya yadda Allah zai karba shi kuma ga matsalolin sun mar yawa na wata an gane kuma yana gaban mai badawa dan mai zai gaba da wuri shi ne wani gashi ya ta kai wata ka wallahi sai ya kara wallahi eh ya yadda rabbana din amma rabbana ba ya so ko so ko wallahi saboda yana cikin damuwa shi kuma Allah ce amman yujibu musarra idza da'u wa yakshifu su'a wa da kun kulfa al-arad a ilahum ma Allah kana gaban mai badawa shi kadai ne mai amsa ya ce zai amsa kana da yakinin amsa haka haka na ce ya Allah ya kamar ne ce dole ne wannan ya halatta gaba ga wani amma idan ka takaita ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah ka bamu abin mai kyau a duniya ai kuma ya shirku a lahira ma abin mai kyau a ga aljanna kenan wa kina azaban nan karin karin wuta ai kaga ma addu'a na fata an gane kuma ka duba qur'ani abin da ya kawo dukkan annaba suka tashi addu'a kalma ɗaya suke koyi kuma sai Allah ya karba dan ka gane shi ubangiji ba dogon addu'a bane ka samu yaqini ka saka hadan karba addu'a kawai ya karba kuma ta kure baka ina fata an gane ya ce wa ayyuba izna da rabbu rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahim saka ta me tasabuna lahu ata ce Allah ta makar'a masa sai ya ce wazannuni in zaba mugadiban fa zanna Allah ya kadira alai fa nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalim Allah ta me tasabuna lahu wa najjalahu min al-gham wa kadhalika anjul mu'minin wa zakariya nada rabbuhu ربني أتذرني فردا وأنت كل وارثني تاكتني فاكتسبنا له أجنبه أتن ونقول عليك سوى النبي نوح جمع ده متعلم سنكر ده يسي ربي أني مغلوب فانتصر تاكتني ففتحنا باب السماء يلا أبي الله كرر تيمكن الله تيمن كرر shi ubangiji tsarinsa ba sai ka dogon addu'ar ba to ko manzon Allah an bashi ma dunkulallin addu'o'i kaga mu kai wannan ka gama komai ka su juda bayan kai subhana rabbiyal ala sau uku sai rabbana atina ka gama gamai duk abin da kake ma ka ka ya shiga insha Allah don ka san irin wannan haga alhamdulillah yasa manzo Allah ya kawo alkhairan da ba taba kawo duniya irin su sallallahu alaihi wasallam yace wa kusta bi badai alhikam shi manzon Allah an kebe shi da wadansu irin hikimomin da ba taba ganin su ba a duniya hikimar zance hikimar mu'amala hikima a cikin komai koman manzon Allah hikimomi ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi in ki buɗe bikunsa da halayensa da komansa za ka samu nasara mara adadi a duniyarka da kuma lahirarka babu wani abu na da bai kawo duniya cika da kamala na ilimi ba ko yanzu mun zalaka cewa in za ka ci abinci ka wanke hannunka na fata an gane da aka zo lokacin corona ba za a iya ba za a yi duniya suka ce ba su da maganin corona magani ɗaya ne kana wanke hannu ta ta kun yi ta banza mun zan lafiya mana dama ba an gawa ba ka ga shikin in duk manzon Allah wallahi ka shige har abadin abada Allah ya kan bana albani zari yake cewa wallahi a bar mutane a karantar da su sunnar manzon Allah da kowa ya wuta a duniya in aka karantar da mutane suna suka iya suna yi ba ruwanka da asibiti ba ruwanka da police station ba ruwanka da alkali muna sa kun gane duk abin da kake na hukuma Allah ba ruwanka da shi in je kana bin sunan za ta tabbata kai da gaske saboda komai kana da solution din sa a cikin ka to amma ita hukuma tunda su siyasa ba su da gaban su kawai a gina asibiti a gina wa ai ta fama da za a kadar mutane sunnar manzon Allah ta kama zuciyarsu su yi aiki da ita da kowa ya huta a duniya ba za a yi cuta ba da milikin police station da wala ku faɗa da haɗin sanda ya zauna ba shi da aiki kada ta zaman sa a police station alƙali zai zauna a kotu har ya tashi ba mai kama sa ƙara to da me za ya faɗa na san na malafi su kai haƙuri ka yafe mun ga kuɗinka halas ba hake nan ba me zai kai kotu amma yanzu kai ka san ƙarya kake yi shi ya san shi ne mai gaskiya amma a tafi kotu a ɗauki nauyi ai shekara goma ana hira saboda me ba abu sunnar manzon Allah ba in din za ku bi sunna kun huta duniyar ku da lahirar yasa wallahi tsira na gurin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa muka ce kowa ya dage ya daure ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka bi shi ba wallahi za ka kai da dama da ba ta da amfani ran tashin kiyama Allah ba da labari cewa ranar da za a waye gari a yi busar tsohon kiyama ta tsaya duk wanda ya mutu ba a sunnar manzon Allah ba sai ya ci biya ɗansa zai ci ya tsaye da dama ya ce ya waila ta laitani lam asaki sunan kalila kafin nan ma zai ce ya laitani ittakhadtu ma rasul sabila wayo Allah shi da ma ya bi sunnar manzon Allah ka da kuma an riga an gaba yasa wallahi in baka bi sunna ba ka su kanka kuma duk wanda ya kira ka da sunan addini bai daura ka akan sunnar manzon Allah ba munafiki ne mace amana ne ba ruwanka da shi ka share shi kawai kowa ya ta nuna mana hanyar manzan Allah ni ka gama aikin ka Allah biya ka bar aljanna nuna mun ni malami sallallahu alaihi wasallam yace ina ni wa inni arab manzan Allah ya san dukkan harshen larabawa larabci ba rike ba ko yanzu ne babban yare a suna jira ba hausa bane ba hausa ne ce da hausar karo da ta daura da ta zaria da ta sokoto a duk ba rike bane amma kuma duk sunansa hausa kowane da zalin mutu kamar zana dukkan yaren larabawa da harshen su ya sani ya iya a ga wannan ma ya ce maka su gurin da'awarsa zai musu magana da irin yaren su ko a yanzu idan ka kana kasuwanci ka iya yare da yawa za ka fama wala da mutane da yawa mutum da shi kamar yaren sa duk kyau ya saki ya ji daɗi ya samu nutsuwa domin ya san ka san me ya faɗa ya san me ka faɗa lafiya lafiya hankalinsa a kwanci saboda kuma da'awa ina fata an gane don za ce wajibi na kan hukuma ta ɗauki malamai su koyi yarurruka duk wani yara ɗauki malami a karantar da shi ya zai ci gaba da yi wa ɗan uwansa wa'azi na sunnar manzon Allah don a samu zaman lafiya a cikin al'umma Allah za su yi ya ce yi sa'adu da kullum da yadda bilisaniha da haka yana yi dukkan kabilar larabawa zai mata magana da irin yaranta ko in ya samu misali ya samu sakwace mutanen sakwata zamfare da musulmi an tashi lafiya kuna lafiya ko lafiya kalau ko kuma sun gane ba wani matsala in yanzu gurin mutanen mu tarafa kuna lafiya lafiya kalau yau barka da tuwa tashi lafiya lafiya kalan wannan lafiya wancan lafiya ko kowa ya fahimci ake nufi ko kowa kamar abin da yake so eh ina za a ci kaza ina za a ci garka eh duk kenan na ta kare ya tunda ka faɗa to haka haka ake kowa ya iya yare da shi za ku nuna mana magana da yarensa ya ce wa yau ha yau ha bi balaga da ho bilokanta yana tattaunawa da kowace kabila da irin yarenta suka ce malamai sai Allah ya kaddara mar ya rayu a ƙauye saboda ya iya mu'amala da 'yan ƙauye ya san ɗabi'unsu ya san halinsu ya iya zama da su ya iya cin abincinsu kaman su ya sani har yanzu gurinsu babu kyama duk abin da ya zato irin nasu yake ya isa ƙara ƙaunarsa amma da kana shugaba kai ba ɗan kai baka san ko yana ba sai garu sai ka je wani ƙauye aka raja abu wani iri suna ganin ka wani iri kana ganin su wani iri aka babu amana da aminta tsakanin ku to amma idan mutum ya san abu da ya samu ya iya abu da dama yace wa kana wa kana ilmu wal itimalu wal aqud al mutaqaddida manzon Allah yace ya kasance a wurin hakuri al ilmu shine wato mu a wajen fasa muke hakuri da asabu da alhilmu duk mun tsawa bari muke fasara a Hausa amma asalin hilmu ya fi hakuri ma girma da matsayi shine amma abu bayan ta yi haƙuri ko mai yin abu ko ka samu dama ba za ka masa hukunci karama bai ka yafe masa sai fata an gane yasa nake cewa shi Allah kana haliman ko mai haƙurin Allah ya ma wuce hankali dan adam ya halitta ka ya azurta ka kamar sako kuma ƙara ma arziki ya baka kuma lafiya ba sai ya kai ba a ganda mutum ya yi da ka shiga uku har mu zo ne saboda tsabar ta yi mata sama ke gori a ga ga mota da na kira eh na ajiye ki a gidan na ba ki abinci a karka wata ma in ba ba mutum auren zai ha ko ba shi bane ya ba ta ba ku sabo ba sabo ba mara ta adabi ba ana yawa da kake sada ba ko wanda hakokin sai ba ka ake rayuwar ba to sai ce nan fa ni da ba ki abinci da ba ki sutura kaga na ai jahilci kaga na yawa ka kenan to me auren dama me auren su ha sai a tace mutu baba ko mai gida ko ba da tace ba ne ba da kawo sutura ai haka ba zai yi ba ai ba zai yi ba yace wasabru alal masari ya kasance mai tsananin haƙuri dangane da abin da aka mara na cutarwa ko na almakari wanda ransa baya so amma zai haƙuri mun sa karanta mana ba da labari ko wata rana da zafin safan safa sai ga wani dan kauye da fadi yana zuwa tsakiyar mutane kawai sai tattara wuyar rigar manzo Allah ya ce gam manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ga manyan sahabbai su kuma abin da karkar su ba wanda zai iya yin komai sai an tambayi umarnin shi yace me ya faru yace dukiyar baitul mali kudin gwamnati an tara arziki mun wata ishe ga talauci ba mu mana ya faɗin muna na kalamun da ba za ta yi faɗa sama da hausa ba ana shi ba mu laifi ina kare zara ko a ɗauko kuɗi a bashi sahabai suna karama ya mazala tun da mutu ya ce wa an ruwan ku wurin ku ne ita su ci gani ku ɗauko ku bashi aka ɗauka ka bashi gashi ya isa ya ce ya yi ku ƙara ma kaga da irin tsafuran da yake ya yi kokarin da ko yana ga abu kokari sai zo a tsara masa an ba shi dubu to tsara mai zan miliyan daya dan to bai fitari ban yi masa ya tsara masa ko duk ka ta gudun ma shi gare shi ta to zo ai ka ga yanzu gashi saboda fatar maza ta fata kowa kyau da laushi da kamala wannan abun da mu da samu shashi a wuyansa da gashi ta ga mun rauni sai ta irama ba ku kike magana da tona ba ka to kuma ka in rama jiki na rayu da ai mun riga mun sani kai ba ka rama mugunta da mugunta ai ga ta mugunta yi Allah ya wani ya fito ka an ya ma a ga jinda alibi mun ce shugaban duniya ba eh shugaban duniya kai waka sai ka an ya maka ai dariya da wuce sallallahu alaihi wasallam yana kwance an yi tafiya bulaguro an dawo cikin sahara aka samu wata irin bishiya mai ɗan inuwa sai aka ajiye aka ce wannan zala ya zauna a kai ya huta a nan kuma kowa ne mu irin bishiya a ɗan je sa ɗan ayi zango kai ba cikin ɗauki manzana sa sallama ya rafe takobinsa a cikin bishiyar ashe a konin balaraban ƙauye kafiri ne sai lallaɓo lallaɓo ba mai ganin shi kawai da ɗauki takobin zala ya rike a hannunsa ya rike shi gamsa hannu ya zare ya tashi manzo Allah yace man yamna aka min wa zai hana in kashe ka a yanzu wala ce Allah ko ba yake nan ba wa zai hana na ma kana ce Allah yana faɗa mutum ne fara shukin takubin ya faɗi shi ma ɗauki kayansa ya girgiza shi to yanzu wa zai hana in kashe ka inda arne ya ce ba halanka bane ba halanka bane Muhammadu yin mugunta zan mugunta kuma na maka wata kuma kai maka ba halanka bane ta gaskiya ne je kana yafe ma bai kaba da musulunci ba yace je ka an yafe ma ya kama hanya ya ga kamar da wasa ne kula ta aje shi ya ga har ya tafi ya tafi ba da shi sai ya dawo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'un manzon Allah ke yafiya an samu damar arama amma sai ya yafi ko duk mai so ya girma a duniya ba ɗauki ɗabi'a ta yafiya duk mai ɗaukar fansa baya cin nasara a rayuwa ƙasƙanta ya ce amma abu ya wuce ka samu dama to me kuma na rama aiwa ya wuce ya wuce ba ai da ɗin baka mutu ba ga ka rayuwa to me kuma kace ka yafe masa kawai sai a ci gaba da rayuwa shi ke sai ka zama sarkin sa kunyar ka jarin ɗari ka ba shi ka ba shi ba za hana ta wurin kake bukata kuma sai Allah ya baka ta wata hanya daban to Allah da ya baka ta hanyar da baka sani ba baya nan ne ba zai kara maka ba to kuma dan za ka hana shi ba shi ba shi ce karka da ya danya maka ta aida ya hana ka to bai zina da na ran take da fa ka san da komai yanzu kuma ya dawo shi yake roƙo a gonka wannan kaɗai bai saka dubo ne wa Allah ba ba shi eh ka ba shi kore sai Allah ƙara ƙara maka duniya da lafiya ai yace sifatu wadannan abu da muka ambata hakuri juriya yafiya afwa yace duka sifatu sufofi ne addaba Allah biha da Allah ya tace ta da manzon Allah akan su Allah ne kimsa musu tun daga tarihinsa har ya zama annabi kafin ma ya zama annabi haka Allah ya mar halayensa yasa dukkan larabawa suke girmama shi suke gani kimarsa suke kai masa hukunci suke ba shi amana saboda ɗabi'unsa da yake su kyawawa in ba ku manta ba dan dai fara ganin mala'ika da gida na makarkata ya tauda wa na Khadija zammiluni zammiluni alillibe ne da karkashi to alana ina jin tsoro kada in ga shedan ko aljani kace kalla wallahi a'a la yukhzika Allahu abada har abada kai Allah ba zai dora maka tsanci ba ta ce innaka da ta silin rahim kai mutum ne mai sada zumunci ko ta fara faɗa mara ɗabi'unsa da halayensa ta gano cewa duk mai waɗannan siffofi ba zai kankanta ba a duniya ba musulunci fa a lokacin ba aya bane ba hadisi ba tunanin da tuni ta gane cewa duk mai waɗannan ɗabi'un Allah ba zai kankanta da shi ba ta ce kai mai sada zumunci ne mai ɗaukan ɗawainiyar mutane mai taimakon marashi mai talika faɗa masa alherinsa ta kwantar da hankalinka ba a tsini ba ne kuma haka abin a ga ɗabi'ar yake kenan sallallahu alaihi wasallam yace wa kullu ilmi wa kullu halili duk wani mai hakuri da juriya kad arfa min dillah sai ka samu a ɗabi'arsa akwai wani abun da kuma ba a so misali duk mutumin da yake da tsananin hakuri to kuma zaka samu yana da kuma fushi kun gane da ake nufi mutum mai haƙuri sosai to da ka kai shi in ta hayi fushi da kai to a ranar kuma raba kare sai Allah mai haƙuri da yawa ba duk mai haƙuri da yawa yana ma haƙuri yana ma haƙuri to da ka kai tashi bindiga game da kai to kuma har abada ba za ku shirya ba zai ma kuma hukunci da duk laifin da kamar guda ɗari to a ranar duka zai haƙuri su yi ma hukunci haka ne tsibiyar mai haƙuri yasa ka zance wani ka ga yayi fada to abin ya kai mutaka ba haka ake fada ba to galibi masu haƙuri sa zana ɗabi'a duk mutum mai irin ɗabi'a ta haƙuri da share abu to da zai fushi shi ko fiyin ba kyau ba irin fushin irin masu fu su koma kamar gida da nan bane shi fiyin sa kuma babu kyau sai kaga sai yayi wani abu na jahilci da sauransu Allah ne ya kiyaye saboda ɗabi'a ce ne mana ka to ala duk mutumin da yake halimun ne to kadi quri fa min gudillati zaka sama kuma ko wani ɗabi'a tashi da ba a santa wa haka da nuna haƙwata za kuma ka sa mutum ne mai tsananin fushi wanda baya son in ya tsane ka kuma har abada ba za ku shirya ba shi kuma tsanin da haƙuri kenan in ya tsane ka da gyara daga sau da ganin kuma har a koma ga Allah ba za ku yi da shi ba za ku yi ci gaba da ma'aula amma a ransa wallahi ta fita babu ba zai hakura ba zai ce ma ba amma bai hakura ba kuma ka gwada ka gani haka mutumin da yake da gaskiya yana ɗabi'a guda ɗaya yana saurin yarda da mutane saboda ya ɗauka cewa kowa kamar shi ne amma da ya gano kai kuma ɗan cin amana ne shi kuma daga ne shi ma har abu da ba za ku yi da shi ko me ta ba ki hakuri a duniya zai ce maka ya kula amma ku da ku kamar da baya iya baya iya ba irin shi din kuwa din har abada ke kuma haka ta gani ka da kalle gare su na ba ta an gane ya ka samu duk mai tsoro wannan hadi abubuwa ya fi gamuwa da har har attack yana kara kansa wasu damuwa ko inda ai ba ya kai waye ba riƙewa ya samu zuciyarsa ko ba manta abin ne ba ina nan a kwalwarsa ina ba ku ganewa na ga gari da kawai ce baka ai an yi hira da shi ya shiga gida kawai ya mutu to ka kula duk wanda aka ta galiba na mutu fa galibin su ba duka ba za ka samu da hancin su jini ya fita bayan ya mutu alamu da cewa da zuciya sa akwai damuwa sai abin ya ci karfin sa sai zuwa farar da dan shi bikin ciki in ba ka cire shi a zuciyarka to ta ruwa yake za ka gani baya tun da ya wuce ba amma ba ka fadda shi ba ya samu rubuwa ya sabin na fata an gane gobe ya karu jibi ya karu haka abin ke tafiya sai dai kyau sai boston Allah ke yi sai ka saba daga ka ga abin da nema baka yi cikin zaki to sai Allah ya sama wani kariya a ranka ba zai zauna a cikin wannan bakin ciki in ke kirce zai ka kira sunan Allah ka nemi agaji su zai cire maka ma zuciyar Allah ya samu dace yace walakinnahu sallallahu alaihi wasallam to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yajid ma zafu al'ada illa sabra shi kuma dabi'arsa inda shi na musamman ne gashi halimun ne akan dukkan abubuwa da kuma ihtimal da yake da shi da hakuri da yake da shi to duk waɗannan abubuwan kuma ba wani abu da ake gani a amalinsa da amada mu'amalarsa illa sabra sai hakuri bana ko ya samu dama a kanka ba zai rama ba ko ba zai tare ka ba ko ba zai tsane ka ba za ka yi abu mummuna da ya kamata a tekuncin kama a kashe mutum ma ko amma sai kira ka ce ma hamalaka ala me yasa kai wannan wani me yasa kai kaza a ga suka ce wannan siffar ma da ya kawo na tambayar alamun ya maka afuwa ne na fata an gane haɗa da abin kanta a za a tafi fatar makka sai rubuta wasiƙa ba ku yangarsa ta kai wa ƙuresha maka rana kaza za mu baro madina za mu taho kaza kaza kaza kaza saboda haka ku tafi ankara ta kama hanya Allah gaya manzala cewa ga shi abin da wani ya aika za ka tura mutane a daidai guri kaza dutse kaza guri kwari kaza za ka samu mata a taɓa shi ga hannu ya tura su da aliyu da wani daga cikin sako suna zuwa guri kuma ga matar inda ga magana da Allah ce ba mu wasiƙa ta ce babu wasiƙa wasiƙar ne ta ce a ba mu wasiƙa aka ce to wasiƙar ne ta cinga ba mu wasiƙa sun babu fa kun gani ta tattare mutane da ake ajika zaka aljihu wai babu komai ko babu kuma ga mace ba za ta tada ta ba tunda musulunci mun san Allah ake ba zan ji kantin Najeriya bane ko ba ta bane tana da take manzon Allah ya ce akwai wasiƙa a niki ko ki kawo wasiƙa ko kuma a sallame ki zar ta kuma sun ta san waye Aliyu ai to da ta kudan kudan kudan kudan kudan ban space ta zama ta guri suka juya sai ta kunta ɗan kwalanta gashin kan da ta tabbata su a ciki ta turo ta ba su iya abin da ya ce ke rufe komai gun manzo Allah ana buɗewa ga stamp ɗin shi wancan sahabi da sa hannunsa da komansa sabo suka fito wannan ya gama nafi ya ta mana gwamnati ko hukuncin sa har gobe a duniya ne har gobe kuma nufin Allah ina ta aje a kira shi ina zuwa kuma da kyan a fille masa wuya ya ce a ba ruwan ka rabu da shi yace ya haɗu ma hamalaka ala me yasa kai haka kaga wannan kaɗai ya nuna maka cewa karamcin manzon Allah ba ga shi ya riga rubuta ba to me ya nuna mutu kuma me ya ce musa yi kama ga adalci da ɗabi'a ta manzon Allah me yasa kai haka yace ya manzon Allah wallahi Allah ya san imani na da Allah da kai yana nan kamar tsada kamar kullum bai ragu ba na musu haka ne saboda shauƙi da dukiyata duk sabon nan kowa na dangin su a maka da ya zama maka ya zo madina mata sai abin nan hijira sun rike masa dukiya sun aje masa yan uwansa ne ni ba ni da kowa ina kuma da dukiya mai yawa a can na yi haka dan tausaya mun nima su bar min iyalai na da kuma dukiya Allah ce gaskiya ne haka Allah tabbatar cewa ba ya da munafiki bane kuma ce wallahi na san tunda Allah ya ce ka je to zai baka sa a kansu ko na musu wasiƙa ko ba musu na ce gaskiya ka faɗa shi ke magana ta wuce sun magana ba da wani hukunci to haga ɗabi'ar manzan Allah ke ta koye su kwatanta kai ma sai Allah maka albarka a duniyarka da lahirka musamman kai da niyyar cewa kana kwaikwayar halin manzan Allah yasa muke faɗa ka ce ni ahli sunna ne abu ne mai sauki ba wahala amma ne sunna duk motsin ka fa sai an ga ka kwakwai wani abu na manzan Allah ce haka shine kuma aikin kuma ko za ka zo masallaci za ka saka wannan kanin su sakai ni masha Allah sunna ne ta barge mu ya saka masha Allah sunna ne ga asuwaki ga qur'ani ga sahun gaba ga azumin litinin alhamis ga dole sunnoni ne to amma haƙuri juriya yafiya amana tausayi jin kai to a samu wannan su ba abun ka shine shi ma duka suna ta taka amma ka rike wancan kadai babu waɗannan to har ka samu na ƙasa sun tsaya na ba ta an gane Allah ya samu dace ya ce to shi zalla duk da waɗannan abubuwa ba wani abu da gina ɗabi'arsa illa sabra wa ala izatil jahilu illa ilman haka idan jahili ya masa wani abu na wauta da rashin hankali to hakuri yake sai ya jure da kudi muka ba ku misali yanzu yanzu nan ko mutum ya ruwa ya shaɗa ko zala ya kamar fara a ga jahili ne wannan ayi kuma aka ba shi dukiya kuma ya kama da tafi garin saboda bai san abin da ya kai kamata a lokacin aka bar zage duk arama ce a ai na san baka rama irin wadannan abubuwan a ga daga ganye ke ina talle kayan sa ko aka yafe masa ina fata an gane wannan sunna ne fa sunna ne fa ka kusanta kai ma ka kusanta dole ka ne dole ka ne eh amma hauka amma wauta amma ka rika ce ai mu in mutum ne mana kankara ba ka zama zamani ke da ai Allah ba zai faɗa ba ai yace wa in aqabtu fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum law kana lisabirin wasbiru wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhi atakfir mimma yakum inna allaha alladhi taqawlahum muhsin to haka ake bukata in za ka rama to karama daidai yadda aka mu musulunci ya baka dama an ci zarafinka to in ba za ka haƙuri ba kalama amma daidai abin da aka makar ka ƙara in abu da ba ka ƙara to ka zalunci sai Allah ya balanta kuma a kiyama to haka akwai akwai damiji idan ka ce to wala in sabartu amma da za ku yi haƙuri ku kiramawa to ya fi da wakar lissabi to da haƙuri shi ya fi alkhairi ga masu yin kisa ka koya kanka haƙuri da juriya an zage ka ba shi kenan ba to ba hujja ma ce zage na ƙari ne sai da baka rabu da shi kai aka masa kawai shi kenan wata zai zo kuma baka hakuri shi ne zai ka tsada zan kuriya yiti yace wa qalat aisha ana take cewa ma kayyar rasul sallama bayna amrayni illa tara aitharuhuma ma lam yakun ismu dana aisha take cewa Allah kara mata da manzon Allah ba a taba ba shi dadi tsakanin abubuwa guda biyu ba fate sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi saboda shi zaɓinsa da zai zaɓa zai nima al'umma ne sauƙi wani shi shugaba ne ko duk abin da ya yi kwaikwayon da za a yi da sai ɗauki abin da ya fi sauƙi na ba an gane kenan kana shugabanci kana jagora to kullum kana tunani menene za a sa al'umma da sauƙi ta dai a musuluncin bayan kalmar shahada babu abin da ya kai sallah muhimmanci kisa kin ta ma sau nawa sau biyar ma mun zalla yake cewa ayyuhan nas ko man kana minkum da ummu qauman to me yace musu sai ta musu sallar su in zai yi mulki wa mutane kana limani yace kana musu sallah kana takaitawa wanda fi mu da'ifa a cikin zakai mai rauni wannan mawasaqima da mara lafiya wanda alhaza da wanda kuma ke da wani uzurin sa ya taho ya ne da kama yana kan babur da tafi gurin ta bare dan tsaya sallah dan ya wuce sai kuma ka zo ka da alim lani ka gaba da bid'a ke sahabi san wannan hadisin ba sai bai san hadisin ba a ga za a yi da shi ka fitar da shi na ba ta an gane Allah ta wallahi na kan zo da niyyar ne doguwar dogon karatu a sallah amma sai in ji kukan yaro daga baya na a masallaci sai in ga to wannan yaron sai yana buƙatar uwarsa ne ta kula shi sai na tayin takar sallah inda manzon Allah kaga ai musulunci kenan kusa kullum kana shugabanci kar ka damu kai za ka iya a'a naka daban in kai za ka ga kai sallah ana gama isha ka je ka zauna kai Allahu akbar ka fara alif lam kafin asuba ka zo ka min aljinnati wan nas wannan kaida dai ya halatta babu mai ce ba kai haramta ya halatta kai kadai ne kaga za ka iya kanka ba matsala amma kana jagoran mutane muka da noya ya musu a wani hadisi ma cewa wannan Allah yi inna minkum munafiqin itara da imaman Madina ko yace a cikin ku akwai masu gauran mutane da wani rubuce mazala wallahi ni ba na zuwa sallah ta bakan kari saboda liman wani dogon dora ce mana yana bari sai an kusa turku yan to kuma yin kuma to a guje shi da zuwa a ga yare ko wala sarin sai ba ta ce a tara masa liman yace inna minkum almunafiqin lalle a cikin kuma su koran mutane ya ja musu kunni ya hana su ko har ma ba su misali cewa in za ka yi limanci ka tsaya kawai wa shamsi walfajari wallaili wadduha ba an gama ba daga farkon duniya har ka mutum kana karanta kul huwa allah kullun sallaka waya sai ce ba sai ba na fata an gane sai mutum su muke ai ai zamanin sahabbai to kai sahabi ne wannan zaman da ke Najeriya da mutane ba sa ba sa kokari ba abin da ba ta haushi ko za ka yi sallah fa ka tambaye sahu na daya na biyu da ka a farko za karanta wallahi biya sun manta wala wala an manta wala an manta saboda kai ana online kyau shi wani kebul ake masa wani kuma matsayin rayuwar suka dame shi wani kuma ya shiga wata duniyar ma da su suka masa tsaye a gudu a sallah fa kenan to a komai so ake kai mutane sauki sai shugaba ne a gidanka to ka al'ummar ka sauki kar ka gallaza musu Allah har addu'a yayi yace duk wanda ya jagoranci al'umma ta sai ya gallaza musu ya takura musu ya ubangiji Allah ka gallaza masa ka takura masa isa in baka san sirrin rayuwar manzon Allah ba za ka ta abu na addini ko ka samu zunubi na ba an gane zunubi za ka samu kullum ba ga abin da na bai sai kai sai kuma kai aka sunna shi to me za su yi maka bai saka ce manzon Allah duk abin da ka bani zaɓi to sai zaɓi mafi sauki a cikin shi saboda ɗabi'a da kyakkyawa ta tausaya wa mutane ta ga ya hadisi cewa lalle laisa minna man lam yuwaffir kabirana wa yarham sagirana baya tare da mu musu manzon Allah duk wanda baya girmama dattawa ko baya tausaya wa yara ba zaka tallatan ka an gama da kai sai ka nima kanka kawai ina kace ya kace ganin duk wanda duka shekaru ya kai ya tsakanin ka da shi kana mutunta shi kana karrama shi kana ba shi darajarsa kuma ya fi tsakanin ka da yara ƙanana ƙasa da kai kana tausaya musu kana jikan su kana musu abin da ya dace da tausayi da jin kai idan ba ka yi za su to ba ka tare da shi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kana isman ya ce in wannan abin da aka ba mu zalla zabi kuma na ma wani abu da ya sako kana abadan nasu anhu to shi ya kowa da sabo baya kusanta da abu da yake sabo ne duk abin da yake saban Allah ne Allah baya kusanta sallallahu alaihi wasallam yake ce wa man taqamal nafsihi illa an tuntaqa hurmatullahi wa yantaqilu lillahi biha bi tafa hukunta wani dan ya taba shi ba ko dan yawar abin da shi baya so ba yana da kuyangi yana da bayi yana da kadimai a gida sai wani ya ma kuskure ma laifi mu a rabi'ar mutanen ya ake ba faɗa ki mutum ba kamar Allah baya mutum faɗa in dai shi hukun abun shi ne ka taɓa wani abu na shi kar ba daidai ba baya maka hukunci a kai baya maka ai sai ai da kaza kai ko shikenan ko abu karan nan ba shi za ka yi ba nan gaba an musu gurin shikenan waya ta kare kawai ko amma yanzu mutum aka masa wani kuskure ko ka ga yadda yake fada ya jijiya wuya ya ta fada to dai ba ta marfa dansa matarsa abokanin sa ofis ma yaran sa ofis din sa ko a kasuwar sa su dan yi wani kuskure fada ya ta fada da jijiya wuya to wanda kuma kai da kai kai wannan abin ba wala ta fada eh ka ɗauko wani abu za ka miƙa ko wayar ka ce ko wani abu ya taɓa ya ta fashe kai ga da kanka ɗin suna hannun ba tana ba ana yi ba da kanka tana hannun zuwa da suka ce kai ita wani ka kaska mata sai ji fa a kan tayi ka tashi a aiki wa za ka zarga eh wa zai baka haƙuri wani lokaci ba ka haƙuri to sai da kuma wani wuri a garin yanzu kuma sai ta tabbace ta fata sai kuma kai ne ka fara wani faɗa ko eh ba za ka tsinta ba amma da zaki ta wani faɗa to saboda da zuwa kake da kanka to ka koya wa kanka haka a ga yawo ɗaya ne ake yi asali dai an fata an fata waya wannan kake da kanka ka jure ka haɗe wannan kuma wani ya kosin aka yi kuma ka fara wani faɗa ka zage ka mutuncin ka sai mai zage dole kaza komai ma ka faɗa masa kai dai ban gane kai dai dabba kuma wani faɗan ba zai mutu ba sai an zafi ana yin daga an zo wallahi wani ne har mutum ya tsari kansa ma tsawar abin da ka gaya masa ba na yi ba to karka yi haka zalla ba ya haka in shi abin sa ka taba kai kuskure ba ya maka hukunci ya fi maka zai in akwai gyara ya maka da ka za ka yi nan gaba ya zo ya fi mun sai na ayar shekarar sa gobe na mazalla hidima a gida ya ce mazalla bai taba ce mun me yasa ne kaza ba in aka yi abin da ya dace ya gode yi masha Allah in ga bai dace ba ya zaka ga nan gaba haka za ka yi ko magana ta kare ya shigo gida ya samu wani yaro daga cikin agodolinsa ya auri um musulma da ya'ya tana da ya'ya ko sun yi gidan manzo Allah ai tun da ba a yanzu ko ko ana yi yawa a wurin bazo ran da ya'ya hudu ka kara a gidanka daga yaron ya saka hannunsa na hagu kasan yaro sa hannun suna cin abinci a ya gulam in za ka ci abinci sanyin laha ka sai bismillahi wa kul bi yamini ka fita da hannun dama wa kul min ma yali ka rinka cin iya gaban ka karka cin ka dauko a gaban wani a karka aga an koya masa cikin sauki shikenan an gama ta ta zalaki abin sa tace duk abin da ya shafi shi aka mata baya da hukunci ya ce ya ci zarafin sa ko ya mallaka dadabi a zama da bulala ko ɗauki wala daga dukan yaro wani fannin dukan sai ka ɗauka fa kamar sa'an yake duka abin da zaka kuma haushi zaka ce baba ka yi hakuri ka yi hakuri na daina amma ba daina ba inna lillahi wannan wannan ba da musa mai kyau wannan ba shi da abin da ya kamata sai shiga cikin cewa ba tausayin yara Allah ya sauya zai mutu kenan kaga me wani kaga bai ba kuma abin da zai baka wuce duk abin da kawai yaro yana yaro lokacin da sun dalili ba amma da girma kuma dina dawo da abin kwakwalwarsa daga da shura nan da ya kaza a kamar kaza wani irin laifi da zaka yi laifi to na aike ke amin haka ba sai gane yanzu ka mugunta kamar sai da kawai ya tsare ka ko kuma da laifi ma da zai ba ka da kima ko zai maka amma zai kawai dai zai maka ne amma dai ba ka da darajar da zai ji kamar yana son ka ba zai so ka ba sai ta kai muku ne fa wannan mutum ba da gaske to Allah ya samu dace ta ce to Allah baya yin haka ya ce illa an tun takamatullahi sai dai in an taɓa alfarmar ubangiji to anan ko baya bari in mutum ya taɓa abin shafa addini to ba zai bari ba bayan da in lillahi biha nan da ka sai hukunci saboda an taɓa dalibin ubangiji zalla ba zai bari ba amma in shi ke wa laifi kuskure zai ya kai maka sai a ce a bari magana ta kare an bar magana a kasa shiken sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana abadan nasu gadaban zalla baya da sallallahu alaihi wasallam baya yin shi ne wani sanin ke masa ya rasu ya manzo Allah ausini ya manzo Allah kamar nasiya kamar nasiya ya manzo Allah kaga in yanzu ka zama wani malami kace amin wasiya to ka shiga hukun kai wasu ya rika ja mako dinsa har wani kansa gane wa ƙarshe sai sai masa ne la tabida kalma ɗaya an gama kada kana yin fushi ya dauka na ta gaba da magana za an bari yace ya rasulullah ausini kaman wasiya yace la tabida karka yi fushi karka na yin fushi ya ƙara cewa ausini sai la tabida malamai suka ce domin a cikin fushi duk wani sharrin da ka sani yana cikin fushi har da ba ka sani ba idan mutum ya fushi in ba Allah ba ne ya shiga cikin lamarinsa zai yi abin da zai da dama har ya mutu idan ki zai rufe shaɗan zai gudu sai fara juya masa bala'i zai jiki wani ma ya mutu zai faɗa kalamai muna na game da wani daga ba kuma zo da sama ta da ba da haƙuri ba na yi ba to shi yasa mazala sai ya hana in ka ji fushi ya taso maka irin wannan ka ce a uzu bilan da ƙarfi in kana tsaye ya ka zauna ko ka ɗauki za ka fara alwala sai Allah karya maka fushi ka ta karanta uziya da ƙarfinka sai Allah ka wuce da shi ke saboda fushi bala'i da yawa abu ne ke faruwa ga abubuwan rayuwa fushi ke haddasa shi kuma daga ba a shigar damar da ba ta karewa Allah ka tsare imanin to zala baya yin shi abu abin nasu gadabin ba shi ne baya fushi eh tufana ya fi kowace mutane in ka za ka yi fasara ne ba da yin baka manda ya fi ko ya fi jin mutane ne sun tarfi shi a ga wasu ai ya zama wani abu amma zana ka ce baya fushi ta ga ya fito ko baya baya fushi duk wanda ka sani a duniya da haƙuri sun Allah ya fi shi shi baya fushi kwata kwata sallallahu alaihi wasallam baya fushi saboda fushi bala'i ne ke daga abubuwa marasa kyau ya ce wa asra abu maridan ya fi dukkan mutane kuma yarda da mutane sauran yarda da mutane shi kana zuwa kan zai dare saboda kyakkyawan zuciyarsa kuna da ɗabi'ar mutumin kirki haka da shi sa ka fi cutar mutanen kirki shi ya ɗauka cewa duk mutane mutum tsirin tahiti yasa kuka ga da kakkin furar ɗaya kamar shi mun Allah in kamar munafurcin mala da masa wahayi to haka shi na musamman ne sallallahu alaihi wasallam an za tsaya ko to babu ne to haka abin da ake nufi asalin tarihin mu zama shine ka koyi ɗabi'u da halayen kai ma kuma ka sa wa zuciyarka ta fara kwaikwaya lalle ba za ka iya duka ba amma ka kwaikwaya ka nemi kuma taimakon Allah za ka samu galaba da yawa a ciki ka koya kanka murmushi yayin da ranka ya fashi yana kore bakin ciki a fata maka rai kai murmushi to yana karya lagun shaɗin sosai ma sosai ma kuwa za ka da fushin yaro sannan kuma karfe yi magana in kai fushi karfe yi magana shi ma taimakon mutum gurin cin nasara da yawa daga yanzu ma'aurata za da an ce ya fi matarsa ta ci uku ko da wayar da gari bulin yana bin malamai shi ya za a yi to malam yanzu kun ci a malikiya to a shafi iya ba ba kai ba shafi ɗaya ne a to ka gani to me yasa yi to da zai rufa da sai shi ko a zai shi kalar kamar ka ta shaka nafsi in ki dan halal ne ba sai ba to shi dan ya zo mutum da ta lokacin in ki dan halal ne abu kaza da kazanka ka take ni suna yi haka karka biyu ta kuma kuma in kai ta kai kuma daga wata kai rubar su to dan mu za ka yi to ba da mutum da kafe da hankali ba kada ka fara kuwa kuma dan na ku tsaye ke wanda sai ka daure ka haɗe eh sai ka tafi kike nan in ki ma tsara da kike kika ne ka bi ikon Allah in kin isa ta samu kula da kasa ga ikon Allah ba ta ji bane ka ta kallon in suka ga aiko sai ta fito baraka da ko sai ka fita kan ka dawo ta yi abubuwa tunani ba adadi don ka dawo da kimfin ya ɗan ƙara rabuwa su haka karkana magana in aka yi wani ba karkana yin magana don za ka yi abin da babu kyau za ka faɗi nuna na maganganu ga wani ko ka faɗi abin da ma ba kyau ne sosai yasa ake cewa shi yana daga cikin bala'in da ke tizar ɗan ɗan daga har ya ce ɗan kai tsaye Allah tsare imanin su mutum koya wa kansa haɗe fushi kisa ta Allah a wata aya Allah ke cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'abduha as-samawati wal ard ila al-muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas sifar da Allah ta aran kenan suna ciyarwa fi sarra'i wad dharra'i siffa ta uku wal kadhibina al-ghayza suna haɗe fushi ba fi bane ba sai ba haɗewa su is haɗi tana fushi kuma kai dariya ko ga soro ɗan su sarakunan da ake a can a nan ta haka ta ce ko mai gida ka damu ka daki sai shugabanci a a fata maka da kurke murmushi wani sai babban mutum ne sai kare ni ai kai wannan bi kuma dariya kalle ka to wani ke to ka je ka dawo ko sai ka ga kuma daga bayan samu su masu solution amma an kuma abu daya kai maka tunzuro to kaga mace jishin an taka jelarsa ya kawo sala kuma an kashe shi ta miri wa dai da ra jela ta kace hadara bai magana ba za a wuce lafiya kalau an taka an wuce ko to sai ka tsara ko sai ka kashe shi ta miri ba kasa kashi bala'i ne Allah ubangiji tsare imanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi